أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kabata inda a sati ɗaya gabata muka tsaya a kan kabira ta 25 yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan kabira ta 26 a cikin wannan littafi malake cewa alkabira ta sadisa wal 20 kabira ta 26 sai ce azulmu shi ne zalimci sai malam ya ce aklu amwalan nas cin dukiyar mutane wa akhdaha zulman da ɗaukan wannan dukiya ta hanyar zalunci wa zulmun nasu bidarbi wa shatmi da zaluntar mutane ta hanyar taɓa lahiyar jikinsu bugu ne ko kisa washatum da zaki wata'addi da kuma ƙetare iyaka akan haƙƙinsu wal istiqalati ala du'afa da kuma mamaya ga marasa ƙarfi kenan a mamaye su a zalunce su a musu hin ƙarhi kwace ne ko kuma nuna musu cewa an yi su ne ba tare da haƙƙi ba wannan duka su ake ce ma zalunci to a duk lokacin da ake zancen zalunci a wannan duniya tamu ba za mu manta da irin zalunci da aka yi a tarihi ba irin zaluncin manya-manya da aka yi na daga shugabanni masu mulki daga cikinsu irin su fir'auna irin su yankiz khan mutanen qatar su ake ce su ne ake suke da irin wannan sunayi su holaku irin su hitler irin su stalin wanda aka yi a rashi ko duka suna daga cikin wa'anda aka yi gagga-gagga na azalumai wanda suka yi zalunci da ɗagawa a saman ƙasa idan ka ɗauki fir'aun fir'auna da shi da mutanen shi su ƙaru na su haman irin zaluncin da suka masu annabi musa da irin zaluncin da suka ma banu isra'ila sai da ya kai fir'auna zalunci shi da zalunci cewa shi za a ringa bauta ma cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ban san ban kuna da wani ubangiji wanda ba ni ba wai duk wannan girman kai ne duk wannan jiji da kai ne duk wannan nuna ne cewa ni ne karshe na isa kai daga karshe ma cewa ubangijin da annabi Musa ya zo yake cewa abota mai banu isra'ila suka bi shi sai fir'auna yake cewa ya kai hamana ibnili sarhan la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu kadiba yace ami beni mi hawa hawa ya hau can sama ya iske ubangijin na annabi musa ayyuka ta kare yanzu da yi abin da ya sai cewa ana rabbukumul a'ala ya ce ni ne ubangijin kuma fi girma in ma a wani ubangijin to ni ne sama da shi hakanan daga cikin zalincin shi ba wannan wani fir'auna sai da ya kai duk namijin da aka aihuwa a zamanin shi tun lokacin da bokayen shi suka ce mai za a yi wani wanda zai zo ya amshe maka mulki yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa min wa fi zalik wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim sai da ya kai fir'auna yana cewa duk lokacin da aka ahida namiji ya ce a kashi a yanka shi duk garin duk wadda ta ahida namiji yanka shi ake saboda zalunci ku diba ku ga irin wannan zalunci jarirai ba su tsira ba da zaluncin fir'auna fir'auna haka ya ci gaba da zaluncin shi akan banu isra'ila da suka yi imani da annabi musa sai gashi yana ce musu amantum lahu qabla an adana lakum za ku yi imani da annabi Musa kafin in muku izini innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr dama shine babban ku da koya muku sihiri yace law qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in yace zan yanke hannunku na dama da kaho ku ta hagu ko in yanke hannun hagu da kafa ta dama sannan kuma in rataye ku haka yi ringa azabtar da bayan allah ne fir'aun da zalunci shi da yi zalunci wanda suka yi imani da shi wanda suka yi imani da annabi musa daga cikin asahara wanda suke matsafana shi haka ya fitine su da ƙarshe fir'aun ne ya fitine su akan sun bar gari suka ɗauki kayansu da yallansu suka gudu suka tunkari bakin ruwa sun zo bakin ruwa mutanen musa suke ce mishi inna da mudraku fir'auna ya cin mana hushi kenan an kare annan musa ce musu kala kalla ce ba haka ba inna ma'iya rabbi sayahdi ya ce ina tare da ubangiji na shi zai shirye da ni shi zai ba mahuta annan musa allah musu wahayi akan cewa a nidirib bi a sakal bahar ya dauki sandar shi ya buga a saman ruwa sai ga shi ruwa ya dare an ba su hanya busassa suka bi wannan ruwa suna huta fir'aun ya zo shi ma shiga yana shiga kuma yi ruwan wanne darkake shi wannan shi ne ƙarshen zalunci haka idan ka ɗauki madauki daga cikin musulmai hajjaji bin yusuf hajjaji bin yusuf ya yi zalunci iya zalunci bakin iyawa shi duk abin da zai iya yayi duk wanda ya daga yatsa hudda mashi wuya ke haka ya ringa zalunta musulmai ya ringa kashewa zaluncin shi dai zalunci sahabi jika na abubakar abdullahi bin zubair hajjaj bin yusuf ya iske shi har ka'aba garin makka ya kashe shi ya hudda wuyan ya hudda kan ya sa kan a cikin jaka ya ce a ɗauka a kai ma shugaba a kai ma sarki aka ɗauki kan sahabi aka kai ma sarki kuma ya ɗauki jikin nashi ya rataye a bakin gari kuma ya ce ya ga wanda zai isa ya sauko wannan jikin nashi kowa in ya zo wuce yana gari daga cikin jihe-jihen da ya ringa yi a garin makka lokacin da ya zo aka hana shiga ya ringa jiwa da kibiya da mashi da wasu abubuwa na yaki wannan shi ya sanadiyyar mutuwar abdullahi bin umar sahabbai amma sai ga hajjar bin yusuf ya zo mutuwa a ranar da ya kashe sa'id bin jubair tun daga wannan ranar hankalin shi bai kwanta bai samu nutsuwa ba bai samu barci ba bala'i da ya bala'i da yake bibiye shi sai isko wani daga cikin malamai ana ce mai hassan albasari ya ce mai ya hassan albasari ya ce ni ba na roƙonka an tas'alallaha an yi farriji an ne ba roƙonka ba nake ka roƙi allah cewa in warke a ba shi ba nake so ba addu'a wannan nake so saboda bala'in da ke shi tashi ba addu'ar waraka da yake so a mishi lakin tas'aluhu an yu'ajjila qabla ruhi ka roƙan mana Allah ya gaggauta ɗaukar raina saboda ne wala yuqila azabi kada ya tsawaita wannan azaba da yake bala'in da yake ji a jikin shi Hassan Basri sai yake mishi addu'a akan cewa Allah kashe shi Allah ɗauki ran nashi ranar da ya mutu hassan basari haidi ya yi sujada ta shukur ya gode ma Allah a kan mi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ya ce idan ka ga janaza wata ran an zo an wuce da wata gawa sai ke cewa mustarihun wa mustarahun au mustarahun ya ce shi wannan wanda ya mutu takan yi ya huta ko kuma an huta da shi idan azzalimi ne to an huta da zalimci idan ko mutumin kirki ne to shi ya huta Allah taimake shi ya bar duniya yana mutumin kirki zalunci zalunci bala'i ne sai dai kai Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a hadisi kudisi yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta yin zalunci a karan kaina waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci haramun ne a tsakaninku yace dan haka fala ta zalamu kada ku yi zalunci kada ka cuci wani kada ka dauki dukiyar wani ba ta hanyar gaskiya ba kada ka taba mutuncin wani kada ka bugi wani kada jikin ka taba jikin wani ta hanyar zalunci kada ka yarda kada ka zashi wani banzawo kada ka walakanta wani kace mutuncin wani duka yana cikin zalunci idan azzalimi ya zalunci sai wanda ya zalunta ya daga hannu ya ce ya Allah ka saka mani Allah ba zuwa ko ina Allah subhanahu wata'ala ya ce zan taimake ka ko yanzu ko gobe kai wanda aka zalunta a ji hankalinka kada ka taba damuwa da mai zaluncinka in dai mutum aikin shi zalunci ko wallahi ka sanya mushi lokaci alkawali ne na Allah abubuwa guda biyu ba a bari sai an je lahira za ka fara gani a kayanka ya ce zalunci da taɓa hakkin iyaye tun a duniya za ka fara gani a kayanka bayan an je lahira duk a zalumi ƙarshen shi baya kyau kahin ya mutu sai ya gani ba baki ba ne alkawali ne na Allah shi ne ce duk azalimi sai ya gani a kan shi don haka inda abin da ya shayi ba haƙƙi ne wala ka kiyaye kanka manzo sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin wasiyar shi da ya hajjatul wada yace inna dima'akum wa amwalakum wa irdakum yace dukiyoyinku da jininku da mutuncinku yace haramun ne ga junanku kamar yadda wannan rana take da wannan alhurma take da alhurma kamar yadda wannan wata yake da alhurma kamar yadda wannan gari yake da alhurma a garin makka haka ya fada kada ka yarda ka zalunci yi kokari in ma akwai wani abu tsakaninka da wani wanda ka san ba haƙƙinka ba ne haƙƙin shi ne ka yi kokari daina za a korware ko ka maida mashi kayan shi ko ka nema ya maka kada ka yarda ku rabu da wani kun yi wata mu'amala alhali a koyuwar haƙƙin shi a wajenka ka bar shi kai kada ka yi girman kai kada ka ƙwari kanka wallah za ka zalunci kanka ne ba ƙasƙanci ba ne ka nemi mutum ya yahi maka ba tona ma kanka asiri ba ne ka ce wane tsakanina da kai akwai wani abu don allah gashi ya sani ko bai sani ko ta hanyar sata ka ɗauki abu ka ce wani ta kan yi baka sani ba a kone haƙƙinka a kai na amshi ka mai da mashi kayan shi kai ko mutuwa yi ka je ka nemi iyalan shi kai musu ka ci gaba da istighfari ka roƙi Allah akan cewa wannan abu da kai Allah ya sa shi zai shi bacin abin da kai kakka je lahira da haƙƙin wani auyanka wallahi kana zuwa sallaka za ta ramu wannan abin da azumanka a wannan ranar kuma kowa kaffa kaffe yake da abin da yake da daidai da miskar zarra na kayan alkhairi da kake da daidai da kawai zarra misali a ce kwayar ƙasa guda ɗaya idan kana da na aikin alkhairi wallahi kabba kabba kake da kayanka Allah Allah kake wannan abin ya tahi lahiya saman suke danka a auna ya kasance an auna da shi cewa an yarda an amshi wannan aiki amma idan kai zalunci wallahi wannan aikin mai kyau shi za a ɗauka a bamta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala tahsabanna Allah kada kai tsammani annallaha ghafilan amma ya'malu zalimun cewa Allah bai kula ba ko kuma bai ka aka ba ko kuma ba ruwan shi ko bai damu ba amma ya'malu zalimun akan abinda azzalimi suke aikatawa yace innama yu'akhiruhum a'a Allah yana dakatar da su yana jiran su inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata yana jira ka gamu da shi a wannan madakata ya kama ka duk wanda kaga yana zalunci an kyale shi yana abin da ya ga dama ta lalace aka mishi lokaci yana zauwa da za a mai rubguda idan aka mai ita kuma ba shi ba huta a je a yi tabin malamai a yi ta zuwa likita a yi ta wane ne in kare arziki ce a yi ta yi a yi ta yanke yanke da nin cewa wannan abin da ya lalace ya dawo wallahi ba zai dawo ba zalimci a kai wata rana wani sarki da shi da ɗan shi sarki ne shugaba ne yana abin da ya ga dama ko wata rana mulki ya haɗi suka samu kansa a gidan kasu daga shi haɗin na shiga sa a gidan kasu ta sai ɗan yake ce ma uban yake cewa yanzu rayuwarmu haka za ta mana da muna cikin izza ya ziga mun kasance a kaskance yanzu rayuwa haka za ta mana sai yake cewa ya bunai ya kai ɗana ya ce ba mu sani ba cikin mulkinmu takan yi akwai wanda muka zalimta mu muna can muna sheka barci shi kuma ya hana idan shi barci yana addu'a a kanmu wannan addu'a ce ita ce muka game da ita yanzu ana ita ce daga izza muka dawo kaskantattu a gidan kaso wannan abin ne jama kinan kaga ƙarshen mai zalunci ƙarshe ne na ƙarshe kawai ba ta shi da an waye yana da wahala kaga wanda ya zalunci ya waɗi ya tashi takan yi mutum allah ya jarabce shi iya cikin izza yana cikin dukiya yana cikin abubuwa na jin daɗi na rayuwa wata rai samu jarabawa ya haɗu wannan tana zama a jarabta ka a gaya imanin ka yake amma in a zalunci ne ka haɗu shi ne sababi wala baka tashi a yi aikata shi wala baka tashi ƙarshe sai ka gani wata mata ta zo wajen wajen khalifa take ce mishi khalifa marwan ta ce wani sahabi ya zalunce ka a ina zalunce ki ta ce gonar shi muke iyaka da shi sai kara ma kan shi daga cikin gona ta sai ce a kira shi aka kira shi kai kai ka zalunce wannan mata ka ɗauki wani ɓangare na gonarta sai ce hawa khalifa ta yara zan ɗauki wannan yauni in ɗora a wuyana alhali da kunne na na ji annabi sallallahu alaihi yana cewa wanda ya ɗauki dili da zira'i guda na hilin da ba nashi ba za a yi tono har zuwa zira'i saba'in a tattaro nan ƙasa a lafta a wuyan shi zo da ita gobe kiyama ni na san da wannan magana zan je ɗauki wannan zan ɗauki wani ɓangare na ta na gonar ta a nan sarki ya ce ku tashi ku tafiye ku ya kai ce wanda ya san wannan kuma daga bakin annabi yana da wahala ta bakanta ƙarya take saboda ne ya san miye annabi wannan bawan Allah haka yi ya ƙi yarda ya yi addu'a kuma ya ce wannan mata ta zalunce ni da ta kai ƙara na ta ringa yaya ta ni cewa na zalunce ta ya ce ya Allah kada kashe ta sai ka jarabce ta da rashin ido mutanen da haka suke addu'a in suka tashi yin addu'a ta addu'a suke masu yi su waro wani abu wanda zai zama illa a gare ka su ce ya Allah ka jarabci wani da kaza wannan biyar Allah haka a ƙarshen rayuwarta ta makabci tana cikin tahiya cikin dare zai ta faɗa cikin wani rami a nan ta mutu menene waɗanda suka rayu da su a wannan lokaci suka ce sakamakon wannan zalimcin da ta yi na ta je ta kulla ma mutum shari'a na abin da bai ba to Allah subhanahu wa ta'ala kada kai tsammani ya manta akan abin da azalame suke yi yace inna ma yu'akhiruhum liyawmin Allah yana jinkirta su ne zuwa ga wata rana tashkhasu fihi al-absar ranar da ido zai daina wata muhti'in muqni'i ru'usihim zaka gansu cikin gaugawa wanda suka yi irin wannan zalimcin faka faka faka zaka gansu cikin rashin nutsuwa gobe kiyama muqni'i ru'usihim suna sassar da kai suna sassar da kai na jin kumya layar tattu ilaihin tarfuhun mu'afilatuhun hawa idanunsu ba sa kibtawa kibtawa wannan ba sa yi suna jira su gami zai hau saboda suna cikin tashin hankali wa afidatuhum hawa kuma zuciyarsu ba ta tana komi sai tashin hankalin da suke tunkara a gabansu kamar bala'in da suke tunkara ya mantar da su su tuna wani abu a duniya a wannan zaman nasu ya mantar da su komi ya ce wa an dirin nasa yau mai atihi mul'adab kama mutane wa'azi ranar da azaba za ka zo musu fa ya kunun ladina zolam wanda suka yi zalimci za su ringa cewa rabbana akhirna ya ubangijinmu ka jinkirtar da mu ila ajalin karibin zuwa wani ɗan lokaci kaɗan ka ba mu wani ɗan lokaci a duniya nujib da'awataka za mu amsa kiranka wa nattabi'ur rusul za mu bi manzanni sai Allah ce musu awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal shin ba ku bane kuke rantsarantsi a duniya kuna ganin cewa wannan ni'ima da kuke ciki ba za ta kauce ba ba za ta gushe ba kasan lokacin mutum yake cikin gane shi iya cikin dukiya ko iya cikin wata izza ji zai kamar yana tashi sama saman kowa yake kowa ya rena illa marrahim Allah sai wanda Allah ji kanshi amma wallahi yana daga cikin abin da yake fitinan mutum shi ne tarin dukiya da kuma mulki yan mutum yana da mulki ganin ki kowa ya taka ya taku in ya ce a yi gabas dole gabas za in ya ce a yi yamma yamma za misali a ce kana shugaban kasa duk wanda kace ka kore shi daga aiki ya kore din nijar ba mai mai shi ya kore kai kara inda zaka kai kara ya ka kore in ya ce a riye ka ruhuwa zaka in ya ce a ɓadda ka ɓadda ka za yi kuma ba wanda zai tambaye shi me yasa kuma ba wanda zai kai karan shi in ka kai ma bakacin nasara wanda kai karan ma shi ma ba zai kai labari ba dai kai wanda aka ma ba a ja da shi haka yake ji shi karshe ne to fitanin mulki ke shi yasa duk mai mulki yana kewaye da shaitannu na musamman wanda su a wannan lokaci aikinsu su ringa cika ma kai kumbura ma kai zai sai kai sai kai kana kallon kowa sama-sama kare na kowa to a lokacin wannan idan wannan jiji da kan na kai kai ka zalunci wani to shi ke rayuwa ta lalace maka wallahi ka ajiye ka rubuta ka ajiye ɗan lokaci ne ɗan kan ya ka gani ba baki ba ne alkawalin allah ne alkawalin allah ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a wanda aka zalunta laysa bainaha wa bainallahi hijab ba ta da hijabi tsakanin ta da ubangiji kai tsaye mutum yana cewa Allah ya isa kai tsaye Allah ya ce na amsa kai tsaye ita ce addu'ar da ba bukatar sharuɗa a ce sai kayi kaza sai kayi arwalla sai kayi raka abu sai kayi kawai mutum ka zalimce shi kai tsaye ce ban yahe ba an kare wala Allah ya musa diyan da zaka yi kokari ka kiyaye ka zamna lahiya ka kiyaye ka zamna lahiya dan zaman lahiya kamar nan duniya ka hin aje lahira saboda in kai wallahi zaka gani akan ka zaga mutum dukiya ta dukiya ka je na cewa da ni za a ja a garin nan ni na fi karhin ka wallahi ni na fi karhin ka ni ba sa'an ka bane in ka ji ya gama haka kai ba sa'an shi bane yana nihin yayi ka komi ne yayi ka dukiya yana gari yana iya takaka kai kin mi duka me ake nuna maka ana nuna maka kai kin kaskantacce ne to Allah subhanahu wataala dama irin wanne ke so ka kaskantar da wanda yake da farar ƙarfi ne to shi an zo wajen ƙarshen ka ya zo lokacin kama ka yi daga shaidan ya fara ma irin wannan rudin wallah kai gauga koma zuwa ga Allah ka kaskantar da kanka kai ba kowa bane in Allah ga dama sai amshi wannan duki minti ɗaya Allah sai amshi mulki ne in Allah ga dama lokaci ɗaya sai amshi shi in ma kai baka bar shi ba shi ya barka cikin biyu an yi ɗaya ko kai ka mutu ka bar shi ko kuma a hudda ka eh babu wanda ya kanin wannan ka duba italy ka duba irin stalin kin kayan ma aje zuwa ga su fir'auna duk ƙarfin su ƙarshe yake su kai ma na ka sai su kenan ka ajiye hankalin ka karayu lahiya da Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari ya ce a nan duniya tsammani kuke wannan abin da kuke na ba zai kare ba gani kuke shi kenan kawai ku ne yau ku ne gobe sai Allah ya ci gaba da cewa wasakantum fi masakinin ladina zalamu anfusahum kun ga gidajen wa'anda suka zalunci kansu wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana a gare ku ya muke da wa'annan mutane wa darabna lakum al-amsal haka kuma an buga muku misalai daban-daban an buga muku misali a kansu duniya gashi nan misalai kala-kala muke duk wanda ka gani Allah ya jarabta shi misali ne ake ba 'yan baya ku kiyaye kanku kai ma irin wanda ya samu wannan kai ma na iya zawa gare ka ka bari kakai girman kai kakai jiji da kai abinda gare ka a wajen allah komi baka da kuma shi ne mai badawa in ya ga dama sai amshi kanshi wanda kake kaskantawa kuma shi allah ya bashi abin na allah ne lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kai ba dan gidansa Allah bane kuma Allah ba dan uwanku bane bi da da kuma ba a yi shi ba bare ka ce babanka ne ko ko ka ce kun gama wani jini da shi babu mahalicci ne na kowa shi ya halicci kowa kowa bawan shi ne baka yi kowa wajen Allah bai yi sai da tsoron Allah kowa baka yi ba wajen Allah kowa bawan Allah kowa Allah nashi kowa Allah ta yake bawana bawana kuma kowa ta yake ubangiji na ubangiji na idan kaga Allah ya maka wannan ya baka jaraba ce idan ya hana ka ma jaraba ce kuma sunna ce ta Allah walaqad faddalna ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ce na faddala shashen ku zuwa ga shashi wajen arziki wannan an bashi wannan ba a bashi saboda duniya ba yiwa a zamana kowa mai arziki idan aka ce haka za a rayu wani ba zai ma wani aiki ba ina da dukiya kana da dukiya ni zan kwashe ma gwalalo ni zan kwashe ma salka ni zan kwashe ma shara ni zan ma gini a Allah ya yi tsarin shatan kowa akwai hanyar zai samu arzikin shi da Allah ya bashi gwalgwadon abin da zai samu a duniya ta hanyar wasu aikace-aikace za a dinga ma juna kai ma mai arzikin akwai wanda kake ma aiki kai ma in ba don wannan jama'a ba kai ma da ba mai arzikin ba ne saboda wannan abin da kake takama da shi na arzikin kayan saidawa ne inda a ce babu masu ƙananan hali masu sayan kayanka da kai ma baka da arziki baka da arziki misali a ce kaya ne kake sai da na jiki in a ce kowa kayan yake sai da to ya zai sai kayanka kowa ya sa kayan kowa ya sa na shi kayan abinci da kike da in kowa na sai da kayan abinci kowa ya ci na shi kenan kaga sai aka yi tsari kai kana sai da kayan abinci ni kuma gini niki za ka bukaci amma gini ni kuma zan bukaci abinci idan ka bani kuɗi in zo in sai abinci idan na ma gini idan na ma gini ka biya ni wannan kuɗin kuma in zo in sai abinci da su a wajenka dulmaniyar direct ko indirect ko ta kai tsaye ko kuma ta ta wani tsari tsakani haka Allah ya san shi har kudin suke juyawa tsakani kina da haka ajiye hankali ka karayi Allah subhanahu wataala yake cewa wasa ya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu wa'anda suke zalunci za su sani menene suke kullawa kuma yaya abin zai juya yace innamas sabilu alal ladina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq Allah subhanahu wata'ala ke cewa ana magana akan wa'anda ake ma haddi ko kuma ake ramuwa akan abin da suke yi su ne wa'anda suke zalamtar mutane ba tare da haƙƙi ba su wannan matakinsu ka babu tausayi idan an tashi ɗaukar mataki a kansu mazu salabi salabi ke cewa inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhazahu lam yuflitu Allah subhanahu wata'ala a hankali a hankali yake bin azalimi kadan kadan har sai lokacin kamun shi in yayi idan ya kama shi wallahi ba zai kuce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid yace haka kamun ubangijin ka yake idha akhadha alqura wa hiya zalima idan ya kama wata alqura wata wata alqarya ta kasance azzalima yace inna akhdahu alimun shadid kuma kamun Allah mai tsanani mai tsananin raɗaɗi kamun ubangiji daraba allahu matsalar ƙaryata kanat aminatan mutma'inna fa kafarat bi an'umillah fa azaqaha allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un allah subhanahu ta'ala ke buga mana misali wata alƙarya da ta kasance tana cikin nutsuwa da aminci sai ta kafirce ma neman allah take girman kai take zalunci fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasau sai Allah subhanahu wataala ya dandana mata dandano na yunwa da tsoro dalilin abin da suke aikata wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba mu shawara sai yake cewa man kanat indahu mazlamatan li akhihi min irdin aw shay'in ya ce falyata hallalahu yau min ƙabli Allah ya kuna dinaru wala dirham in kana lahu amalin salih ya ce ukhida minhu bi qadari mazlamatihi fa in lam yakul lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fa humila alayhi manzo sallallahu alaihi wasallam babu shawara yake cewa duk wanda yake da wani abu na zalunci ne zalunci wani min irdin aw shay'in na daga wani abu na duniya ko mutuncin shi ko wani abu daban falle ta hallalahu yau ya yi gaugawa su je su warware yau tun yau min ƙabli allah ya kula dinarun wala dirham tun kahin ranar da dinari da dirhami ba su amfani babu su a kiyama babu kuɗi babu dola babu zinariya babu sifa babu naira babu kuɗi duk wanda ka zalunta a nan duniya akan wata duke shi ka taba ganin wanda aka binne aka zuba kudi a cikin kabarin shi babu ba a taba binne mutum da kudi ba ko mutum bai taba kaiwa wani banki ya ajiye bai ce wannan banki ne na lahira in mun gama a can na ya retare bankin kaɗe ne shi ne banki na aikin alkhairi banki na sallah banki na sadaka banki na azumi na zakka na hajji na kayan alkhairi zaka tara a nan duniya na bin iyaye na halaye masu kyau na kyautatawa wannan shine babban bankin da zaka je ka ajiye wanda in ka je ba a ce ma babu connection kai tsaye za ka yi retiran dukiyarka aikin alkhairi ke wannan a kiyama za ka ganin kayan za ka kayan ka amma wallahi babu dukiya a kiyama babu duk dukiyar da ka tara a nan duniya da kake wahala a kanta kake suwa kake zauwa kake watsuwa kake tashi kake hana idan ka barci kake gajiyar da rayuwarka a kanta don ka samu wallahi ka ida tarawa da dana baka zuwa kiyama ka bar ta a nan duniya ka bar ta kiyama kuma in kabartan bakka da haƙƙin da za ka ce a yi kaza ko ka a yi kaza da ita kabar wasiyya ka ne amma idan magada suka raba bakka da haƙƙi akan dukiyar su ta ce kuma ta kan yi wani maƙiyin kama da su duke ta ka maƙiyin ka nawa aka yi maƙiyin ka ci duke ka wadda kai wahala wanda bayya san ka bayya so ka tara duke a ƙarshe shi ka tara ma subhanallah a ƙarshe ka tara ma shi za a ba ɗan wanka ne misali a ce ko na nesa a ce wasu iyaye sun gama ku a yi katari lokacin da karasu babu iyaye ko kuma a ce suna raye ka mutu ba a jima ba su ma suka mutu da aka tashi rabo a ce to gana su tunda kai ka fara mutuwa ya dauko duke a ce gana su in aka hudda nasu tukun a ce a raba maɗiyansu ya dauka duke a kai ma wani ɗansu ko jikansu wanda kuke adawa da shi ba ya tsanka kuma duke da kai wahala ka tara ko maƙiyin ka kuma shi zai ci kuma halaka malaka hani an mari'a wallahi na dalili to din za ka yi ka tara halaka wallahi kakkaje ka tara ta hanyar zalunci ko makiyin kai gade ta ci ya ci wannan dukiya lafiya launin hankalin kwanci kuma halaka malaka zai ci kai kuma ka tara ma kanka ta hanyar zalunci ka zalunci wannan ka cuci wannan ka saci wannan a wannan hanyar ka tara su to gobe kiyama an aka so sallar ka za a dauko karama ma mutane duke su kuma nan duke ta kai zuwa ba zuwa wanda ba ya san ka yana ya ishe ka na wa'azi ka himmantu da abin da kake samu ka san me kake samu ka san me kake rikewa ka san me yake shigowa hannunka ka san ta ina yazo mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe kiyama sai an tada mutum an tsira shi wannan dukiyar taka daga ina ka same ta da ka same ta kuma ta ya ka kashe ta duka sai amma bincike a kai kenan dini da dala wala ka kayar da miya ake da kudin miya ake ka tuna miya ake da kuɗi in kai kiskirin zaka wani kan kirki ba nawa wanda suka yi irin abin da ake yi da kuɗin suka yi suka bari suka tafi wani kuma su ma ya musu sababin ajalinsu baki ɗaya nawa kuma kai wannan abin ya ruɗe ka saboda wani yana da mota kace kai ma sai kai mota saboda wani yana arma arma kace kai ma sai kai arma armi saboda wani yana da babban gida kace kai ma kai babban gida saboda wani yana sa manyan kaya kace kai ma kai sa manyan kaya so da wani yana cin daɗi a gidan shi kama ka ce ka ci daɗi kawai saboda wannan kuma shi saboda wannan yi kaje ka zalunci mutane ka amshe musu duke su ba tare da haƙƙi ba wannan shi ne dalilin ka kawai ka je kiya daga an sa kabari ma anan zaka wani gani ya kamata in muka je makwarte mu ringa wasuwa a daidai lokacin da ake rani ko kuma an zo za a sa mutum zaka kashishuwa a kewaye da kabarin wallahi wani ne wanda ya rayuwa irin taka a nan duniya kuma ta kan yi abin da yake da ya hina amma gashi ya koma kashi sauran jikin sun zama ƙasa babu wani abu wanda yake nuna cewa wane ne babu duk kayan nashi babu su a nan kayan daɗin da ya ci babu su a nan sun zama ƙasa ƙarshen wake ƙarshen kenan ƙasa منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى dan adam abincin shi daga ƙasa ke hutuwa kun san me yasa saboda shi ma daga ƙasa aka yi shi shi yasa in ya ci abincin in jikin nashi ya gini daga ƙarshe kuma cikin ƙasar zai koma wurin al'uwar shi dama daga nan aka halitte shi kuma daga abin da ya hutu daga cikin ƙasar ya rayu rayuwar shi duka da ƙasa ya ta ƙarshe nan ne wallahi ƙasa ce kullum mu muka je makwantai mu ringa wasuwa da wannan kawai ka ringa cewa ni wata ran wani ne a nan wata ran ni ne mutane wasu za su zo su yi tsira su binne wani ba san ba waye kai ne kai ne amma ba san ba waye ka zama kasa wannan jikin naka kakkayar da ya bubbugu kakkayar da ya nuna kakkayar da jikin ka ya toho da abin da ya kasance haramun kakkayar abin da zai yi kokari ka ci halakka yi kokari ba cin iyaka wata rana abubakarin siddiq aka mai abinci ya sa a baki aka gaya mashi cewa wannan naman da ka ci ana kyautata zaton cewa na haramun ne sai da ya tura ya tsaye shi a baki ya da amayu shi sai da amayu shi rubutu shi babu an wani to mazu sarasalam shi ne ce mana duk wanda yake da wani abu tsakanin shi da ɗan uwan shi ya kokari ya warware shi tun anan duniya tun anan duniya kai kokari ka warware tun kahin aje lahira ya ce saboda idan aka je lahira in kana lahu amalin salih ukhidha minhu bi qadari mazlamatihi idan kana da wani aiki na gari shi za a ɗauka gwargwadon zaluncin da kai a biya mutane fa'in lam ya kullahu hasanat idan kuma ba ka da wani aiki na alkhairi a tare da kai bi ma'ana an biya an biya aikin alkhairin naka ya ƙare yanzu ba ka da komi ne tarin zunubai wannan da ka zalunta shi kuma bai dasa zunubai ya ce ya Allah za su sai a ɗauko zunuban shi sai a lafta maka ya ce haka ma mun rage haka ba mararraka to haka ne a gobe kiyama inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a Allah ba zalunta mutane daidai da kwaya zarra babu kai ba kai dan adam ba hatta dabbobi dai ta tunguji daya da zalunci sai an tado su a gaban jama'a ita mara kaho a mata kaho a ce mata rama ta rama to kwana in yi so a maida su kasa annabi bar zalunci dare dabbobi ya amsa misali bare mutane shi ne sai malai kamuna hadisin da muka fara da shi ya ce wa ƙada sallallahu alaihi wasallam hadisi na abu zar ya ce an rabbihi tabaraka wa ta'ala hadisin da ya rawaito daga ubangijin shi malaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ibadi ya ku bayina yake cewa inni haramta zulma ala nafsi yace ku sani na haramta zalunci a karan kaina waja'altuhu bainakum muharrama na sanya shi kuma haramun ne tsakaninku kada wani ya zalunci wani fala tazalamu kada ku zalunci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tagaru na manil muflis kun san waye matsiyaci gobe kiyama qalu ya rasulullah al muflis al muflis fina man la dirham lahu wala mata matsiyaci a cikin mu dai nan shine wanda bai da kodala bai da komi faqal sai annabi ke cewa innal muflis min ummati matsiyaci daga cikin al'ummata man ya'ti yawmal qiyama wanda zai zo gobe qiyama bi salatin da sallah wa zakatin da zakka wa siyamin da azumi wa hajjin da hajji da dukkan dangin ayyuka na alkhairi fa ya'ti zai zo da wannan manya-manyan lada wa qad shatama haza ya zagi wani zagi ko a gaban mutum ko a bayan idan shi sai ka ji wani ta kai ni a gaban mutum nake zage shi ni bane zage mutum a bayan shi yau kayan kirki ne kayan kirki ne ka zage mutum a gaban shi ai gara ma kai a bayan idan nashi dai ya gane cewa ne kana dan shayin shi kana dan jin yonin shi da ka zo gaban idan shi gaban jama'a ka walakanta shi ka zage shi wani kayan kirki ne kai in kai wannan gashi ka zage shi kuma gashi ka ci mutuncin shi ka gama biyu kuma akan idan shi kuma takan yi da wannan abin zai ta kallon ka wannan abin ya haddasa muku matsala da gaba tsakanin ku wa aka zama luhada ya ɗauki dukiyar wani wa nabashi an irdi hada ya ci mutuncin wani wa daraba haza ya bugi wani wa safaka damu hada ya zubda jinin wani yukhadhu li hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi duk wannan abin da yayi na zagi da cin mutunci da dukiyar mutane da sauransu bai ci za a zo a ringa daukar ladan shi ana biyan mutane fa in faniyat hasanatuhu qabla an yanqadi ma alayhi idan ladan shi ya kare kahin abiya yace ukhidha min khatayahum sai a dauko daga cikin kurakuran su zanabban su faturiha alaihi sai a dauko a zuba mishi thumma turiha fi nar sannan a dauke shi a jifa gidan wuta a ƙarshe ke kaga matsalar zalunci ke idan ka tai da shi kiyama kaga abin da yake gadan ma ladanka duka za a kwashe a biya mutane kuma da ƙarshe a ɗauko zunubban wasu a baka kuma da ƙarshe a gidan mutane kai saboda bakka da wani abin alkhairi a tare da kai ladan ya ƙare hitaran zunubbai wa hadhihi al-ahadith kullaha fi sihah yace wannan hadisan suna nan cikin cikin cikin wannan cikin da tawai na hadisi ingantattu yace wa taqaddama hadith inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqqin falahum an-nar yawm al-qiyamah ya ce kamar da ya gabata ya ce mutane suna finjim-finjim a cikin dukiya dukiya ta Allah suna ɗaukan dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba ya ce to wannan suna da gidan wuta gobe kiyama haka ce wata ƙaddama ƙaunuhu limu'a yi na ba'ata hu'irar yaman haka nan kuma ya gabata maganin mazu salatu sallam da yi ma mu'az da ya aika shi garin yaman ya je wa'azi aika shi ne je yi an kadiransu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi wa'azi yake mishi nasiha yake jan hankalin shi yace idan ka tafi wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'a wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainal bayi sha saboda batta da hijabi tsakanin ta da ubangiji yace wa fi sahih ya zo a cikin sahih yake cewa man zalama qaida shabri min al-ardi ya ce ƙawakahu min saba'i ardina yawon ƙiyama daidai da shibir guda misali a ce zira'i guda ka ɗauka na ƙasa ba naka ba to sai an yi nisan ƙasa bakwai ƙasa bakwai ba a ci ake sama bakwai ba to ita sai an yi nisan ƙasa bakwai an jijjigo ƙasar da ke da kwai duka dan gwalgwadon daidai inda ka ɗauka tukwan za a zo alarta maka ita gobe kiyama anan kullum muke cewa wannan hadisan masu cin kare da mutane wallahi su ji tsoron masu cin kare da mutane da gonakin mutane wallahi su ruwa makan shi kansa asiri akwai wanda zaka samu a wuyan shi kare ya hidiri akwai zaka samu karina ne a wuyan shi kullum ana rigima da shi ana yawo da shi gidan juju ana yawo da shi can kullum ka taba kayan mutane gona ce kare ne wanda ka kiyaye kanka in ka san ka taba karen wani ka sai da ma mutum karen shi bai ci bai sha ba wallahi tun da wurin je koro wani idan gobe kiyama wannan karen duk girman shi sai an yi tahiya daidai da yake da suna kasan bakwai za a lafto wannan kasan baki ɗaya a ɗora maka ne zaka yi da kara duk wanda ka gaina wannan hada da mafiya yana da har gidajen haya bai rasa inda dai zai shiga alhamdulillah yana mafi yawa to a rayuwar duniya duk abinka a filas guda kake a kwanci duk abinka a filas guda kake a kwanci ka gina gidan da ya kai kare goma wurin kwanci ka filas guda ce yau girma na ka ya wuce filas duka no kake bakin ka filas guda ɗan wuri ne ɗan kaɗan kake a kwanci na dalili mi zaka da uban gida ta hanyar zalunci mi zaka da shi in ta hanyar halaka ce wannan ba matsala iya daga cikin yarwa da jin daɗin duniya ka samu wannan amma ta hanyar haramun ka zo inda zan kwanta biyu ta fara guda kuma gobe kiyama ka je ka lafci wannan kaya a wuyanka ka je da su iya ka ruwa ma kanka asiri ka ruwa ma kanka asiri duk kuɗin da za ka sai da karan sono ka kama irin wa'annan kuɗin suka lalace suka lalace nauni daga nauni akwai wadda ka tambaye shi karan da ya sai da na mutane nan da shekara goma haka ina kuɗin suke babu da kuɗin zalunci zama za su ko kasuwa za ka yi sun lalace ko wani kare ka saya ci wa ka sai da shi ya lalace babu haramun ne ka ce Allah ka kiyaye kanka shi ne sai mala ya kawo wannan ya ce wa fi ba'adil kutub ya ƙudu Allah ta'ala a cikin wasu littattafai Allah na cewa ishtad da gadabi ala man zalam man lam yajid lahu nasiran ghairi wa an shaga ba'du Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hushina yana tsananta ga wanda aka zalunta bai da wanda zai taimake shi in ba ni ba Allah ya ka kiyaye wannan da ƙarshe zamu yi wata kisa wani mai mulki a lokacin umara abojan ginin sarautar shi inda ya gina babban kasar ne shato sai wuta mata bakka da inda ta zamna sai ta samu wani kote na wannan bangaren gidan nashi sai ta yi bukka take zamna watan ya hutu yawon shi na izza sama abin hawa yana kewaye kawai ya ga bukka a kusan gidan shi daga nesa kawai ya kalli gidan sai gani wannan bukka ta bata mai tsari kawai ta bata kyan gidan ta bata kaza sai tambaya cikin wushi gidan waye wannan aka ce gidan wata tsohuwa ce ce kurusa mai gidan wannan aka tattare kawai ki ɗaya bukka ta aka yi watsi da ita kuma ta huta kan ta dawo tana zauwa ta ga gidanta an watsa shi ta wuce da kuka ta ce wa mun wannan aka ce ai wani ne sarki ne mutu wannan ya isko bukka kusan gidan shi kuma ya gani kin malakanta mashi gaba a nan tana kuka ta daga hannu ta yi addu'a ta ce ya Allah kamar yadda ya rusa gidana ya Allah ka rusa gidan shi da mulkin shi sati guda da wannan addu'a aka amshe mulkin aka rusa gida Allah kisa ce tabbatatta aka amshe mulkin aka rusa gidan sai ga shi a wulakance na yawo ba bai da inda zai zama a wulakance wannan wanda yake karin tarihin sarakai da aka yi sarakai da musulunci wanda suke zalunci wallahi zai ga abin al'ajabi kala-kala kala-kala wata rana haruna rashid ya kai ɗan shi makaranta malamin yana koyar da ɗan shi yana koyar da shi yana koyar da shi sai da yaron ya karatu sosai kuma yaro ne mai ladabi mai hankali yanzu ranar da zai yaye shi da 'yan kwanaki haka ko malamin sai kama yaron sai zane shi zaniyar da ya ji a jikin shi sosai tukwana hez aka yaye shi to ba a jima ba sarki ya mutu wannan yaron ya zama shugaba ashe wannan abin da malamin ya musu bai mance shi ya san bai komi ba amma kawai an kama shi an zaɗin shi yanzu da ya hau mulki izzan mulki sai ce aje a kama wannan malamin aka je a kama malam aka kashi gaban sarki ya ce ka sani ya ce haba yaushe ne duka muka rabu kana tana da zanen da kai babu haƙƙi ni na maka yau he ka bani bayani ni na maka muke sai ce a kana ta ni ya ce ya ce lokacin da zama rabu da kai ina ji a jikina kuma a tsinkayina da nan kai kin nan zaka zama sarki nan da lokaci babanka ya kusa mutuwa kuma babanka idan ya mutu babu wanda za ka ɗora sai kai don ka ringa tuna cewa duk wanda yadda baka manta ba wannan bugan da na maka don kada ka zalunci wani ba tare da haƙƙi ba saboda ba zai mance ba yadda baka mance ba na buge ka haka duk wanda ka zalunta a matsayinka na sarki ka sani cewa ba zai mance ba kuma ubangijin shi ba zai mance ba wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada ka yi tsammani Allah ya kyale ya yi banza da wanda suke zalunci a bai mance ba akwai madakata yana jiran su za su gabu ranar da ido zai rena wata Allah ke yanzu zalunci Allah arzika mu da halak kuma in akwai wani abu tsakaninmu da wani mu samu ƙarfin zuciyar da za mu nema warware wannan abu ko mu nemi gafara ko kuma in muna da hali in dukiya ce mu nema mu warware wallahi ba kan kunya bane mi wannan dan mu huta gobe kiyama abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ne mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh